بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wataala da ya hada mu a wannan rana ta subdu 18 ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga bakwai watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda a cikin wannan masallaci na ahalu sunnati wal jama'a a tsohuwar kasuwa garin gidigir inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na azumi mai tsarki a jiya mun tsaya akan aya ta 135 a yau za mu tashi aya ta 131 aya ta jiya Allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin irin abin da Yahudawa ke cewa ga wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ce ma manzan Allah wa ƙalu kunu hudan au nasara ta hatadu ku zo ku shiga addinin yahudanci wannan shine addinin da ake samun shiriya nasarawa su ma suka ce ku zo ku shiga kiristanci a nan ne ake samun shiriya kowanne yana ƙoƙarin shine cewa akan gaskiya sai Allah ya ba manzan Allah amsa ya ba su sun ce yahudanci shine addinin gaskiya wancan sun ce nasaranci shine addinin gaskiya sai Allah ya ce musu gaya musu ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ni da ku yahudawa da nasarawa gabaki ɗayanku ku zo mu tattaru mu bi hanya ta annabi Ibrahim alaihi salam hanyar da ta nisanci dukkanin wani abin da ya shahi gurɓatacce wanda ake jingina shi ga Allah maɗaukakin sarki. Annabi Ibrahim ba mushiriki ba ne, bai zamo mai bautan gumki ba kamar yadda ku kuke bautan gumki. Allah sai ya ci gaba da cewa ƙulu. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Na'am.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم Na'am.
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط Mm.
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم Na'am.
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون wato ko ‘yan uwa masu girma wannan ayoyi ta farko wanda muka karanta a yanzu da wannan wanda aranmu ya karanta abinda za mu fara fahimta a ciki shine cewa wasu tambayoyi in aka yi wajibi ne sai an ba da amsa a kansu wasu maganganun in aka kawo su na shubaha to ba a yin shuru su yanzu nan ba ma tambaya ba suka yi kira ne suka yi kaga kenan wanda ya bayyana ma ga kayan shi ka san ba daidai bane sai ka kawo abin da yake ni daidai ta suka yi ku zo ku shiga addinin yahudanci shine gaskiya wanda suka ce ku shiga kristanci shine gaskiya to idan muka kalli wannan tsarin in ba kana kan shiriya ba kana yin karatu a cikin addini kenan kowa zai iya fusganka in dai ba karatu ba kake kaga wannan aka ce ku zamo suka ce ku zo ku shiga yahudanci wannan suka ce ku zo ku shiga nasaranci wanne za ka shiga in ba karatu ya za ka yi to dole ne sai ka haɗa ɗaya daga cikin hanyar ɓata yahudanci ɓata nasaranci mi ɓata a nan gaba za mu ji tunda sun ce a zo a shiga suna ganin gaskiya ne sai Allah ce to ga amsarsu da kukin da wannan kin tunda ku kuna ganin annabi Ibrahim mutumin gaskiya ne to ku bar abin da kuke mu kama wannan dani da ku duka mu je ayi mi ai gaskiya shikenan magana ta kare to haka halin yake kai ka ce da kungiyarka shi ya ce da ɗariƙar shi shi ya ce da kazan shi menene abin yi wane ne gaba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waye gaba sahabban manzan Allah ni na yarda da su ku kun yarda da su ku zo mu tattaru muhimmi mu kama sahabban manzan Allah ko haramma shi kenan in ajiye kungiya ta ka ajiye ɗariƙanka to amma wallahi in uwa wannan ne bai yiwa yau in ka yarda za ka ajiye ƙungiyanci to wallahi wani ba zai ajiye ɗariƙanci ba yau in aka ci mutuncin sahabban manzo Allah da wuya ka ji an an yi maganganun menene ɗan kaɗan za a yi amma yau a taɓa wani da ake tunanin babba ne a cikin wani ɓangare za ka ji da zagi za a fara ba zancen a kawo aya ko maganar mi abin da yake na hankali duka za a shigo da mi da hayaniya da tasha hankali to ‘yan uwa a nan abin da za mu fahimta’ wallahi duk lokacin da kaga da an shiga magana ana so a tattauna kawai wasu suka zabara da mukar arena mana wayo mu kaza kaza dilala ce akan mu babu gaskiya a cikin harkar ko kada to kenan idan an kawo wani lamari wato na shubaha wani lamari wanda yake bukatan bayani to ba a jinkirtar da bayani shine malamai suka kawo ka'ida suke cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja lokacin da ake buƙatan kai bayani to bai halatta ba kai shiru ka kyale dan in ka kyale kuskure zai faru mu dau misali Ahmad dan Hanbal wato malaman yankin su aka samu wata aƙida ta cewa alƙur'ani halitta ce ta Allah maimakin a ce maganar Allah sai suke cewa mi alƙur'ani halittan Allah ‘yanwa kun san me hatsarin haka halittan Allah shuɗewa take ko mutuwa ake duk abin da ka gani na halitta mi zai yi za a samu wani lokaci ya yi fana'i babu shi yana da yankakken lokaci amma an ce maganar Allah ce sifa ce tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin sifat na Allah cewa yana magana da aka samu wannan aƙida wato akwai malaman da sun san ba haka ba ne amma gudun cutar da su sarki da ya tattara su akan wace aƙida kuke sai suke nunawa sai su yi haka wannan yatsa manuniya sai su ce wannan halittan Allah ne suke zaurancan magana in suka yi niyyarsu yatsan nan halitta ce ta Allah da sun haɗu haka sai su samu kubuta Ahmad ɗan Hanbal yana daga cikin jigajigan malaman da ake jin maganarsu in yayi magana tana zuwa afa nesa sai yake ga anan mauƙifi ne wanda bai cancanta ba a jinkirtar da bayanin gaskiya sai ya ga ya sallama duk abin da za a mushi ko akan rayuwar shi sai ya bada sai aka kawo shi kai menene akidarka sai ce alqur'ani magana ce ta Allah madaukakin sarki wanda yasa aka yi aka kama shi aka rike shi aka azabtar da shi to kenan nan abin da za mu fahimta a ciki akwai wasu lokatayya da wani abu zai bujuro hali na addini wata matsala ta addini ko wata matsala ta rayuwa to wala a lokacin bai cancanta ba ka jinkirtar da bayani duk abin da aka bukata za ka yi bayanin shi dalla-dalla a cikin hali da ya dace idan ka haɗe shi inda gaskiya ce to a karɓa kar a karɓa kai ka sabke kuma za ta bayyana haka Ahmad dan Hanbali gaskiyar ya faɗa amma me ya faru yana hodanta bai huta daga wurin ba sai tare da jami'an tsaro ina aka yi da shi kurkuku to kenan wannan shine abinda zamu fahimta a farko wato Allah madaukakin sarki yace qulu amanna billahi wato ya ku masu imani ku ce kun gaskanta da Allah maɗaukakin sarki yarda ku abinda za ku bautawa shine Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce abi huraira yake cewa yahudawa suka zo suka samu manzan Allah suka ce ya ma'aikin Allah wai kai da suwa ya kai imani a cikin annabawa sai manzo Allah ya fara ba su amsa yace ni Allah yace mushi qulu ku gaya musu ya kai manzan Allah da ku waɗanda kuka yi imani dawa kuka yarda Allah subhanahu wata'ala wama unzila ila ibrahima da abinda aka sabkar ma da annabi ibrahim shine suhufi wani littafin annabi Ibrahim sunan shi sufi mun yi imani da wannan sai yahudawa suka ce mun yarda muna tare da kai wato haka wa isma'ila da abin da aka sabkar ma da isma'il isma'ila wani littafi gare shi yana da shi ma suhufi littafin baban shi da shi ke aiki wato haka wa ishaqa da ishaqa dan ibrahim shi ma yana aiki da littafin sufi Ibrahim wa Yaqub da Yaqub manzo Allah ya ce kenan yayi imani da Allah mummunai suka ce sun yi imani da Allah sun yi imani da abinda aka sabkar ma da Annabi Ibrahim abinda aka sabkar ma da Isma'il abinda aka sabkar ma da Ishaqa abinda aka aka sabkar ma da Yaqub wal asbati da yara na Yaqub so ake kira da asbat zurriyata annabi yaqub alaihi salam annabi yaqub ya aihi aya goma sha biyu wa'annan diya goma sha biyu su suka ba da zurriya ta yahudawa da sauran zurriyoyi na cikin europe a yanzu annabi ibrahim wato shi kuma daga ɓangaren shi aka samu kan'aniyi da mutanen farisa kenan nan abinda za mu gane wato annabi yaqub shine tushen yahudawa shi kuma yana daga cikin jikokin annabi ibrahim alaihi salam ina fatan mun gane annabi yaqub jika ne nawa na annabi ibrahim alaihi salam kenan yahudawa jikoki ne na annabi ibrahim amma daga kalkashin yaqub aka samu dukkanin zurriyar yahudawa shi ake kira da banu isra'ila shi yaqub kin shine ma ƴaƴan isra'ila wane ne isra'ila suna cewa bawan Allah shine yaqub shi ake cewa isra'il wato ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya ma yahudawa wannan amsa sai ya ce wa ma utiya musa da abinda aka ba annabi musa alaihi salam shine at-taura daga daidai nan yahudawa suka ce muna tare da kai manzan Allah da ya ce wa isa sai suka ce la nu'minu bihi wala nu'minu biman amana bihi suka ce bu mu yi ba imani da Isa kuma bu mu yarda ba da wanda ya yi imani da Annabi Isa kaga daga nan suka rabu dawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Yahudawa a wurin su Annabi Musa Annabi Yaqub da zurriyar shi Ishaqa da Isma'ila da kakansu Ibrahim sun yarda da wa'annan amma duk abin da ya zo ba daga wa'innan ba a wurinsu menene kawai ba addini ne ba ba za su bi ba wannan kenan sun mai da addinin su ne iyaye da kakanni to matsalar inda take asalin addinin iyaye da kakannin ma ba shi ba suke sun jirkitar da shi shi ne Allah gaya mana a harko ko ƙulbal millata ibrahima hanifan dukkan ku ku zo mu kama hanyar annabi Ibrahim kakan naku amma ina Yahudawa ba su yarda da wannan ba wato sai Allah ya ce wa ma utiyan nabiyuna da abinda aka baiwa sauran annabawa na litatafai na'am eh mun karanta Isa ko mun yi bayani sun ce ba su yi ba imani da annabi Isa alaihi salam wato sai Allah ya ce min rabbihim daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambanta imaninmu tsakankanin annabawan Allah wa nahnu lahu muslimuna mu muna masu meka wuya zuwa gare su gabaki daya wannan aya abinda zamu kwasa a ciki na fa'ida shine cewa duk wanda ya yi imani da wasu daga cikin annabawa ya ware guda ɗaya bai yi imani da shi ba yanan bai ba imani da dukkanin annabawa don gabaki ɗaya saƙonsu ya zo daga ina Allah subhanahu wa ta'ala aya ta gaba Allah ya ce ne
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق na'am فسيكفيكهم الله mm.
وهو السميع العليم
Allah madaukakin sarki ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi wato idan yahudawa sun yi imani da abin da kuka yi imani da shi wato wa'innan faƙadih ta dau haƙiƙa sun samu shirya da yahudawa gabaki ɗayansu za su sallama ma annabawan Allah gabaki ɗaya da sun samu shirya irin taku shirya ya kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbanka waɗanda suka miƙa wuya. sai Allah ce wa in tawallau idan suka juya baya fa inna ma hum fi shiqaqi haqiqa suna cikin sabani mai girman gaske nan abinda ake nuna mana cewa yau da zaka karbi wani shashe na addini kai imani da wani shashe na cikin addinin Allah ka zubar da wani shashe to haqiqa ka kawo sabani a cikin al'umma wannan kuma ba zai haifan ma da ɗa mai ido ba wato wannan kuma shine asalin adawa tsakankanin mutane sai Allah ce fasayakfikahumullahu asannu Allah zai isan ma a lokacin da kai imani da abinda annabawan Allah suka zo da shi su suka yi imani da shashe suka ƙi yin imani da shashe to sun kawo saɓani tsakankaninku wannan zai haifan muku da adawa tsakankaninku sai Allah ce to wannan adawa mu mun doki nauyin taimakonka kai da al'ummanka sai Allah ce wa huwa samiul alim Allah mai ji ne akan abubuwan da ku kuke tattaunawa da abubuwan da Yahudawa suke tattaunawa al-alimu masani ne ga irin naku hali masali ne ga irin nasu hali wannan aya abinda za mu fahimta ƙalƙashinta shi ne cewa duk lokacin da ka yi riƙo da addinin Allah ka samu abokin adawa dan addinin Allah maɗaukakin sarki to ka sani cewa Allah shi zai isan ma Allah shi zai kare mami kowace irin adawa da kowace irin kiyayya da zaka samu aya ta gaba Allah ya ce ni
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون na'am
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا na'am ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Sibagatallahi, addinin Allah tsayayye. Na abin da ake nihi da asibaga, wasu malamai suka ce, Kiristoti suna da wani ruwa. Idan aka aihi yaro, ya kai kwanaki bakwai, za su ɗoki wannan yaro, sai su kai shi su tsoma shi a cikin wannan ruwa. Daga lokacin suke cewa mi, ya zama cikakken banasari ya zama wato dan uwansu wato krista wannan bayanin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da sumama ya shiga musulunci yace ya sumama aje a kai ka bayan katanga kai wanka dan musuluncin kai inganta sumama aka kai shi yaje wanka yana dawowa sai manzan Allah ya ce hasuna islama sahibukum musuluncin dan uwanku ya inganta malamai sai suka ce kalkashin nan wajibi ne idan mutum ya musulunta ya je ya yi wankan musulunci ya ne wankan musulunci yake yadda ake wankan janaba me dalilin da yasa ake wankan shine cewa an mutum yana kafiri akwai wato me ake ce mushi janaba da yake ta yi a wancan halin nasu babu tsarki irin na addinin musulunci daga ran da ka shigo musulunci sai a ce ka je ka yi wankan tsarki don ka zamo mai tsarki cikakke sai a baka kalmar shahada ka amsa kalmar shahada to yahudawa wato nasarawa suna da irin wannan hali yau idan ka shiga kiristanci suna da wani ruwa da suke keɓancewa sai a kirayi mutum a je a tsoma shi ko kuma bayan ɗan lokaci za ga fasto zai je dukkanin 'yan coci za su zo idan suka yi wanka ma'anan shi an kankare musu zunubansu to wannan sai Allah ya ce a'a ba su suka cancanta su yi haka ba wannan su wanda suke yi akan addinin bautan gumki ne suke yi a musulunci ne ake yin mai wanka na shiga musulunci shi ne Allah ce sai bagatallahi wato addinin Allah wa man ahsanu min Allah sibaga wa ya kai wato addinin Allah madaukakin sarki nagarta da inganci sai Allah ce wa nahnu lahu abiduna ya ku masu imani ku ce ku wato ma'abuta bautan Allah ne tsantsa ba ma'abuta bautan gumakuna ba. Allah sai ce, Ƙul a tuhajjunana, ya kai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam, ka gaya musu cewa, za ku yi jayayya ne da mu, wato cikin bautawa Allah da muke yi, da tsarkake addinin Allah da muke yi, wa huwa rabbuna alhali shine Ubangijinmu. wa rabbukum alhali shine ubangijinku kenan kishin da yahudawa suke yi kishin da nasarawa suke yi game da addinin Allah sai Allah yake cewa maza Allah ga ya musu bautar da muke yi Allah muke bautawa Allah nan shine ubangijinku Allah nan shine ubangijinmu to menene na kishi a ciki addinin nan na musulunci da muke yi sunnan nar da muke yi sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran da muke yi akan azo a aikata sunnar manzo Allah ne ba a aikata abin da uwayenmu ba suke yi ko abin da malamanmu suke yi to menene abin kishi a ciki menene za a yi jayayya a ciki ni ya kamata mi ya cancanta idan an yi kira zuwa ga sunnar manzan Allah kowane mai imani ya meka wuya ya sallama ya yi ɗa'a wato kenan shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce don mi yasa kuke jayayya da mu alhali ubangijin nan shi muke bautawa ubangijinmu ne ubangijinku ne walana a'maluna wato sai Allah ya ce gaya musu cewa mu muna da irin namu aiki na bauta da muke yi walakum a'malukum sannan kuma kuna da irin naku aiki da kuke yi wa nahnu lahu mukhlisuna mu muna masu tsarkake addinin Allah gare shi idan mun tashi ranar tashi alkiyama Allah zai sakanta ma kowa a daidai irin nashi aiki Allah ce mi أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
na'am ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى na'am قل أأنتم أعلم أم الله hmm.
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله na'am وما الله بغافل عما تعملون Allah madaukakin sarki yace am taquluna inna ibrahima ya ku yahudawa shin cewa kuna cewa lalle annabi ibrahim alaihi salam wa isma'il da isma'ila wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaqub wal asbata da zurriya ta annabi yaqub anan malamai suka ce wato Ibrahim ana yin jam'in shi, in aka tashi yin jam'in Ibrahim mi za a ce, Mala Abdu mi za a ce jam'in Ibrahim? Na'am? Eh, Ibrahim, ta, eh, Malam mai barci, mi za a ce jam'in Ibrahim? Eh, eh, Na'am, yana da jam'i. Me za a ce, Siba Waihi da Khalilul Farahidi suka ce za a ce, za a cire Hamza, za a ce Ibrahim, bi ma'ana jam'in shi. Ismail za a cire Hamza, sai a ce mi, Sama'il jam'in shi ne. Amma kufiyin suka ce ba za a ce haka ba, za a ce Barahimatu jam'in Ibrahim. Ismailatu jam'in mi Ismail da haka suka kawo shi Yaqub suka ce za a ce wato shi ma dai almuhim yana da jam'i da take namanta da haka za a abin dankin su amma shi asbata abu ne wanda yake mai sauki jam'in shi ne mufradin shi za a ce mi asibtu wato an ce asibtu ana nihi da wato jika to su kenan wa yaqub wal asbata zurriya ce ta annabi wato yaqub wato sai Allah madaukakin sarki yace kanu hudan aw nasara wayannan duka da aka zano da ibrahim da isma'il da ishaqa da yaqub da asbata ku yahudawa kuna cewa su wayannan yahudawa ne aw nasara kuna cewa nasarawa ne wato kenan abinda Allah yake nuna musu shin cewa yaushe annabi Ibrahim ya zama ba Yahudi yaushe annabi Ismail da sauran wa'annan annabawa suka zama nasarawa wannan kiranye ne daga gare ku akan irin naku tsarin addini kaga tun daga nan ake cewa wato sunaye ba su bane asali aiki shine asali dan Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku Yahudawa da kuka ce a zo a shiga Yahudanci, ku nasarawa da kuka ce a zo a shiga nasaranci sai Allah ya ce musu a koma kan addinin annabi Ibrahim addinin annabi Ibrahim yana da wani suna baya da wani suna sai dai a ce mi millata Ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin haka lamarin yake idan kungiya gare ka ba kungiyar bace ma'auni aikin da kake yi shine ma'auni aikin misal wato aikin da ake yi ba kungiya ake ma aiki ba a'a addini ake ma aiki haka idan ɗariƙa gare ka wato ba ɗariƙa ba ya kamata a ma aiki me ya kamata a ma aiki addinin musulunci ya kamata a ma aiki menene ma'auni wanda yake tsayayye shine cewa sai a duba kowane aiki aikin kungiya yayi daidai da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma aikin dariqa yayi daidai da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi daidai wannan shine abin karbuwa wato sai Allah ya ce qul a antum a'lamu amillahu wai shin cewa ku ne mafi sani ko kuma Allah madaukakin sarki shine mafi sani idan annabi Ibrahim wato addinin annabi Ibrahim da yake kai sai Allah ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wa ya kai zalunci ga irin mutumin da ya toshe hujjoji da ayoyi wanda Allah ya sabkar a cikin littafin su wato na sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina wannan raddi ne zuwa ga Yahudawa ga Nasarawa dan Allah madaukakin sarki ya zubar da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura haka ya zuba su a cikin injila amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo wato ko sai suka boye wannan sifofi suka yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa mallahu bighafilin amma ta'malu ya ku yahudawa ya ku nasarawa ku sani cewa Allah bai rabkana ba akan irin ayyukan da kuke aikatawa boye abin da yake na gaskiya na sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuka yi Allah yana sane akan shi ayyukan ku gabaki ɗaya Allah yana sane akai Allah ya ce mi aya ta gaba tilka ummatun qad khalat na'am laha ma kasabat wa lakum ما كسبتم na'am ولا تسألون عما كانوا يعملون wato sai Allah yake mana bayani akan Yahudawa da Nasarawa da suke cewa su suna kan addinin gaskiya suna jingina kawunansu zuwa ga Annabi Ibrahim da zurriyar shi Allah ya ce wannan al'umma ce da ta wuce irin ayyuka nagartattu da suka aikata wannan nasu ne Allah ba zai tambaye ku ba akan abin da su suka aikata sannan ku Allah madaukakin sarki ba zai tambaye su ba akan abin da ku kuka aikata kowa da irin nashi aiki su wa'innan nagartattun mutane sun yi nasu aiki sun wuce abin da ake jira gare ku kuma ku yi irin naku aiki wannan aiki in ya zamo daidai da shari'ar Allah Allah madaukakin sarki zai sakanta muku sai Allah ya ce wala tusaluna amma kanu ya'maluna Allah ba zai tambaye ku ba akan ayyukan da suka aikata kowa aikin da ya aikata da shi Allah zai sakanta mushi irin yanda kai kai aiki da yanda nayi aiki gobe kiyama Allah ba zai tambaye ka ba akan aiki na kai ma haka ba za a tambaye ka ba akan aikina kowa Allah zai sakanta mushi da daidai irin nashi aiki Allah ce mu
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم na'am ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها na'am قل لله المشرق والمغرب na'am يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم barakallahu fi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Sayakulu sufaha minan nasi, wawaye daga cikin mutane za su faɗa. Malamai suka ce kai tsaye abin da ake nihi ana nihin Yahudawa, wato wanda suka yi jayayya akan canza alƙibla da aka yi. Sai Allah ya ce musu wawaye daga cikin mutane za su ce, Ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu alaiha. Menene yasa kuka canza ku da kuka kasance kuna harkonta a harkon musulunci wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suna kallon baitul maqdis ana sallah wato bayan wani lokaci sai Allah ya sabkar da ayoyi na cewa ku juya huskarku ta koma zuwa ga ɗakin Ka'aba wato wannan aiki da aka yi sai Yahudawa suke inkari ga manzan Allah da sauran musulmai suke cewa me ya same su suka canza addininsu da suna kallon Baitul Maqdis yanzu sun dawo suna kallon Ka'aba menene ya kawo wannan hali sai Allah ba su amsa yace qul lillahi al-mashriq wal maghrib ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu cewa gabas ta Allah ce, yamma ta Allah ce, da duk abin da ke tsakankanin waɗannan wurare, wato ya hadi man ya sha'u ila siratin mustaqim canza alƙibla da ake kallon yamma, in yamma aka kalla ta Allah ce, Allah shi ya ce a kalla, in gabas aka kalla ta Allah ce, Allah shi ya ce a kalla, domin ne matsala a ciki. Wato, wannan shi ake kira da jarabtawa a cikin rayuwa. Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da wannan aya don a jarabtar da Yahudawa, shin imani da suka yi da gaske suke, ko kuma ƙarya suke, da ana kallon inda suke ganin yana da alhurma. Yan sai aka sauya aka maido musulmai zuwa ga ina, Ka'aba. Yahudawa za su wato yarda da wannan juyawa. kai tsaye sai suka ƙi yin imani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sabkar ma da manza Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sai Allah ya ce, Ya hadi man ya sha'u ila siratin mustaqim. Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hanya wadda take mai kakka. Yahudawa, Allah ya jarabce su don ya bayyana halinsu na riƙon attaura. attauran da take hannunsu da gaske sun yi imani da ita ko kuma ƙarya suke ba su yi imani da ita ba sabkar wannan aya sai tabbatar ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi cewa yahudawa ba waɗanda suka yi imani ne da attaura ba aya ta gaba Allah ce ni وكذلك جعلناكم أمة وصلا لتكونوا شهداء على الناس na'am لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا na'am وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول na'am إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه mm.
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله na'am وما كان الله ليضيع إيمانكم mm. wama ka- na'am na'am hayya وما كان الله ليضيع إيمانكم mm.
إن الله بالناس لرؤوف رحيم wato Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ya ku wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe ku sai ya sanya ku al'umma ta tsakiya wato litakunu shuhada'a 'alan nas Allah yace dan ku zamo masu shaida ga su Yahudawa dan lokacin da musulunci yazo wato Yahudawa suna kewaye da Makka wa afwan suna kewaye da Madina suna rike da attauransu suna ganin cewa su ne ma'abuta addini wato haka idan ka shiga cikin garin Madina wannan garin Makka akwai kristoti a ciki wannan kuma a cikin sira ya tabbata wato lokacin da aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin farko wato hadiza tana da dan uwa wanda ake kira da warqata bin nufai krista ne amma yana kan addini na mi na kristanci mai kyaukin sannan kuma ga kissa ta najjashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tashi hijirar farko sai ya tura musulmai zuwa ga ina wato kasar habasha su ma wannan a wannan lokaci suna kan addinin kiristanci ɓangaren suwa ɓangaren su najjashi wato ku sai Allah yake cewa ya ku wannan al'umma na annabi sallallahu alaihi wasallam mun sanya ku al'umma ta tsakiya ma'ana mun zaɓe ku don ku yi shaida akan yahudawa ku yi shaida akan nasarawa addinin da suka yi wato annabawansu sun isar da saƙon da ya cancanta su isar tun daga attaura a gabansu sannan a lokacin akwai attaura ta kirki in suka ɗauko har suna ɓoye waɗansu abubuwa to ku wannan al'umma aka tashi gobe kiyama za ku yi shaida cewa annabi isa annabi musa annabi yaqub annabi ishaq annabi isma'il annabi ibrahim da sauran annabawa sun isar da saƙo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yin hajjin bankwana bayan dubun dubun dubatan al'umma sun taru sai manzo Allah ya ce mi ala fashhadu hal ballaght ya ku jama'a sai da manzo Allah ya ga al'umma ta taru yace ku sheda shin na isar da sako manzo Allah sai da ya maimaita su uku sai Allah ya ce to mu wannan al'umma za mu zamo shaida akan al'umman baya waye zai zamo shaida akan mu wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce ala fashhadu hal balagh gobe kiyama zai ce ya Allah na isar da sakon da ka aiko ni da shi ga shaida mu wannan al'umma za mu ce ya Allah madaukakin sarki annabawan da suka gabata kahinmu sun isar da saƙo daidai yadda ya dace yana a wannan rana wanda suka ba annabawa su tsira wanda ba su bi ba annabawa su halaka sai Allah ce wa yakuna rasulu alaikum shahida idan mun yi shaida akan al'umman baya mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamo shaida a kawunanmu wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mafuskanta da muka dora ka sabuwa akai naka huskanci Ka'aba wato illa lin'alama man yattabi'u rasula mun dora ka akan ta ne dan mu ga wane ne zai yi da'a yayi biyayya gare ka sai Allah ya ce wa man yanqalibu ko illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai mu gane cewa mu bayyana ma al'ummarka wane ne wanda zai koma baya ya ki biyayya ga abin da aka sabkar ma da shi kenan yahudawa Allah ya ba su littahi nasarawa Allah ya ba su littahi a cikin wannan littattafan nasu an yi bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin shari'a da zai taho da ita yayin da ya zo ya kalli alƙibala ya bar alƙibalan farko da yawa daga cikinsu sai suka juyar da baya Allah sai ce wa in kanat lakabiratan illa ala wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah wato wannan mafuskanta wato ta kasance mai girma ga waɗanda ba su yi ba imani amma waɗanda suka sallama suka meka wuya zuwa gare ka wato ba komi ne a gare su ba ya zamo shiriya ce na biyayya gare ka sai Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah maɗaukakin sarki wato ba zai tozartar da ƙoƙari da kuka yi ba wannan aya sai take nuna mana cewa daga ran da ka zo kake addinin Allah akan daidai kake aikata aiki na gaskiya to za yi adawa da kai maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo wato yana huskantar baitul maqdis ranar da Allah ya umarce shi cewa ya juya mafuskantan shi ya koma zuwa ga alƙibla sai ga baki ɗayan al'umman suka yi adawa da shi yahudawa suna tare da mushrikan makka da abubuwan da suka taso suna mara musu baya sai suka samu wato wa'innan mutane suka ce ga halin mutumanku da ga inda yake kallo ya juya ya canza addinin shi ya kasance ba tsayayye ba wato sai Allah yake bayyana mana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani juriyanku da kuka yi akan zage-zage da aka muku akan cutarwa da aka muku Allah madaukakin sarki ba zai kaskantar da wannan imanin naku ba sai Allah ce inna Allah bin nasi lalle Allah madaukakin sarki ga mutane la raufur rahim wato mai rango ne mai jin kai aya ta gaba Allah ya ce ni
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها na'am فول وجهك شطر المسجد الحرام na'am وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره na'am وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم mm.
وما الله بغافل عما يعملون Allah maɗaukakin sarki yana jarabta bayan shi. Allah yake cewa a hasiban nasu, an yutraku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanun. Shin mutane suna tsammanin cewa, idan suka yi imani Allah ba zai jarabce su ba? Waɗannan wanda suka yi imani a lokacin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam, kai tsaye Allah ya canza musu alƙibla. don ta zamo mi jarabawa gare su munafukan ciki za su samu kokwanto da shakka da suna kallon ina baitul maqdis sai Allah ce a juya to duk wanda akwai munahunci a cikin zuciyar shi sai ya samu kokwanton juya wannan alqibla shine Allah ya ce ya kai manzon Allah haƙiƙa ka kasance kana mai jujjuyar da fuskanka kana neman inda Allah zai fuskantar da kai ka kalla ka yi ibada sai Allah ce falanu walliyannaka qiblatan tardaha za mu fuskantar da kai mafuskantar da za ka yarda da ita fawalli wajhaka shatr almasjid alharam wato ka juyar da huskarka zuwa ga ɓangaren masallaci mai alhorma mai daraja Allah sai ce wa haisu ma kuntum a duk inda kuke ku juyar da huskunanku shatarahu bangaren shi wannan masallaci wannan aya sai ta zamo jarabawa ga al'umman wannan lokaci wasu daga ciki suka yi da'a kai tsaye suka karbi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wasu suka yi munahunci daga ciki yahudawa da nasarawa suka zargi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya ya sauya wato alƙiblar shi kenan dan haka yan uwa masu girma dokoki da Allah yake sabkarwa abubuwa da Allah yayi bayani akan su za su iya ja- zamo jarabawa gare ka Allah madaukakin sarki yace wato wannan sallah ta kasance mai nauyi sai akan masu mi imani take zama mai sauki sallah jarabawa ce ga bayi shi yasa ake kiranta ake kiranta da at-taklifu wato nauyi da Allah ya dora akan bayi wannan sallah akan maza Allah subhanahu wata'ala ya lazumta cewa su yi ta a cikin masallaci yana daga cikin kasa cin jarabawa shine a samu namiji baya zuwa masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato in ba dan mata da yara ba yayi niyan zuwa gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar isha'i ya bi baki ɗaya ya ƙona gidajensu don sun saba zuwa masallaci wannan sai yake nuna mi nau'i ne na jarabawa yin sallah a masallaci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato makaho ya isko shi yace ya ma'aikin Allah ba ni da jagora wato za a mana afuwa akan zuwa masallaci manzo Allah ce je ka amma afuwa har yayi nisa manzo Allah ce a kirawo shi ya dawo wato makaho yana dawowa sai manzo Allah ya tambaye shi kana jin kiran sallah sai ce ina ji yace ka iso masallaci wa haka ma wannan bayanan makaho wanda bai gani bai da wanda zai jayo shi zuwa ga masallaci aka ce ya zo masallaci ina ga mai ido kenan wannan bayani yana nuna mana cewa dokokin Allah jarabawa ce akan bayi dan Allah ya jarabce mu za mu karɓi wannan doka mu aikata ko ba za mu karɓa ba fuskantar da alƙibla da aka yi zuwa gabas jarabawa ce Allah ya ma wancan al'umma a wannan lokacin. Mu da muka tashi kawai ana yi ko? Ba wahala, duk abin da yake an ce ka yi tsabo ne a wuri zai zamo mi. Maɗau misallai, yanzu yau fati ya suna, ya halinta yake a sunna. Asali al'adunmu da muka tashi sai an yi fati ya suna, sai aka ce babu shi a sunna. in za ka tsaye da wannan sunna a cikin al'umman da suke yin mi fatiha ya za ka ji wallahi wasu da yawa a nan suke zubewa za ka ga cikakken ahalu sunna amma wannan ya zama mushi mai jarabawa aiki ne na addinin musulunci bid'a ne wannan fatiyar da ake kaga da ke ya zamo sabo to ya zamo mai nauyi akan mutum ya dena zaga duk abin da za a yi in an zo wannan bangaren sai ce a abin sai ana lallabawa to haka ce ana lallaba yaushe za a dabbaka wannan sunna sannan kuma mu ɗauki wannan misalin ɗage wando manzo Allah har nuna uqubar mai take wando manzo Allah me yace ma asfala minal ka'abain minal izari fa finna da abinda ya ketara wato wanda yake idan sau sauran shashen yana cikin wuta amma yanzu wurin daga wando ya halin mutane yake za ga mutum akwai kokarin sunna akwai kokarin komi amma a wurin me daga wando dan kar a gane shi dan shi'ari ne na sunna alama ce ta sunna daga an ganka za a ce dan kaza ne sai ji tsoron mu dan baga wannan sunnan to wannan misalin da muka bada dan uwa ita nani akan halin rayuwa na baya mutane suna kafirci wato sai aka zo aka kawo addini abinda suke yi gabaki ɗaya ya saba ma asalin abinda suke abinda aka zo da shi ya saba ma abinda suke yi ga Yahudawa suna kiyayya da abin, ga Nasarawa gurɓatattu suna kiyayya ga abin, ga ko'ina kafirci ne ke yawo, ya halin zai kasance uwa. sai ga ka kakama. To, wannan misalin da muka bada ya zamo jarabawa, addinin Allah dukkanta jarabawa ce ga bayin Allah, suwa za su ma Allah ɗa'a, suwa za su ma manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam biyayya. wannan ayar da ta sabka sai Allah ya ce jarabawa ce gare ku shin za ku sallama ko kuma za ku bijire ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa innal ladhina utul kitaba wato yahudu da nasara la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim sun san wannan abu gaskiya ne daga ubangiji wama Allahu bighafilin amma ya'malun suka ki aikatawa sun san manzan Allah da ya juya ya kalli Ka'aba, Allah ne ya sa shi, in ba Allah ya sa shi ba baya juwa bai kalla sai Allah ya ce to ya ku yahudawa da nasarawa Allah bai gafala ba akan abin da kuke aikatawa anan zamu dakata abin da muka faɗa na daidai Allah madaukake sarki ya sanya mana alkhairi da albarka wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته na shanye ruwa na salamu alaikum gaisa mala da aka yi gaba na kan ma yana ɗana